ana ce masa garba ta ce wani ni ban san me ya same shi ba ga yarinya mai kyau ta kai kaza ta kai kaza ta kai kaza in tura masa ita ta kwana amma ba ruwansa da ita na rasa me yake nufi da Allah wannan shirman babun wani Allah ne yasa suka dauki wannan shirman ba mai bin shari'a ta Allah zai dauki irin wannan hanya har ya dauki ɗansa ya kawo maka wai dan ku zina da shi wai ya samu ainihin iri shi ya sanya shi wancan gwamna a wannan lokaci ya ce duk a kashe su baya an sabai to in sun samu dama ma'ana shi makiyin Allah in ya samu dama Allah ya ba mu labari cikin suratul binan tauba Allah ya ce kaifa wa in yazharu alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimma ai haka Allah ya ce ko kafiri da kake kallo in ya samu dama akan ka Allah ne kadai ya san me zai abin da zai yi akan ka wallahi kawai yurduna kun bi afawahihim ne suna yadda da ku ne a bakunansu amma wata abafu ne ulubu zukatansu suna kin ku to amma kai yanzu kiyayyar ka ne yanzu kiyayya ta kawai sai dan hasada sai dan rashin hankali irin wa'ancan ya kamata ka ki irin wa'ancan ya kamata na ki yace kar ku rike su a ainihin me badadai kuna jefa musu soyayya wanda ike tsakaninku da su idan sun samu dama za su yi muku ba daɗi saboda imaninku da ni'in ya Allah wannan shine misalin irin abin da aka rawaito annan nabiya sallallahu alaihi wasallam ƙasa da gazuwi ya yi nufi zai tafi yaƙi ahalu makkata zai je yaƙi makka wa asarrahu ila ashabihi sai ya ainihin me sai ya sirranta maganar a cikin sahabbansa wanda yayi wannan sirri a cikin su duka yana kallon su masu imani ne na haƙiƙa don kusan dukkan su sun halarci yakin bad saboda haka annabi ya nemi su zaton alkhairi to amma da aka tashi kuma za a yi hela a sanar annabi zai fita yaƙi to ba a ambata ina za a je ba amma waɗannan ƴan tsiraru annabi ya ambata musu ya ce maka za mu tafi yaƙi amma da aka zo shela ta kowa da kowa ya je sai aka ce za mu yi gabar kawai ko za mu yi yamma ko za mu yi kudu ko za mu yi arewa wato aka bauɗar da maganar saboda me saboda munafukai ashe ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da ake ce masa haɗibu bin abibal ta'ata shi yana da ‘ya'ya amma fa abin mamaki ‘ya'yan mushrikai ne amma shi asalinsa mutumin yaman ne shi asalinsa mutumin yaman ne saboda haka ba wai shi ba ƙuraishe ne ko ba hashime ba a'a mutumin yaman ne amma kuma da annabi ya bayyana ya yi imani da shi suka hijira kuma tare ya je ya zauna tare da annabi kuma imaninsa ya kai matuka sannan abin mamaki yana cikin waɗanda aka jajirce a badar aka yi jihadi wasu tsiraru suka yi shahada daga cikinsu har suka ci nasara kuma sauran da ba su yi shahadar ba sannan Allah ya sauko musu da ta goma shi na certificate cewa dukkansu ‘yan aljanna ne. To wannan haɗin bini abibal ta'ata sai ya rubuta takarda, da ya rubuta takarda sai ya bai wata mace, da ya bai wannan mata sai ya ce ta ɓoye ta kai wa ƙwarai shawa Muhammadu zai kawo hari nan da kwana kaza muna iya figowa. amma wallahi ba ya yi haka don baya son addini ba ne ba ya yi haka don baya son Allah ba ne a'a shauƙi da tausayin ‘ya'yansa wai in ya yi haka shi a tunaninsa ba shi in ya yi haka a tunaninsa to ƙwarai sha su ce tun da wane ne ya rubuto mana ga ‘ya'yansa ba za a taɓa ba matarsa ba za a taɓa ba shi kenan sai a tsallake masa su in ya so za a kashe duk sauran ‘ya'yan abin nan ‘ya'yan muhajirai duk sai a kashe su shi a tunaninsa idan da a ce ya kafirta Allah anan ba zai kira masu imani ba amma kun ga yace ya ayyuhal ladina amanu la tattakizu adubi kenan abinan hadi bin abinan bin abi balta'ata mu'mini ne kenan to ashe kana mu'mini zaka iya aikata wani aiki na kuskure kuma ba tare da kayi la'akarin tasiri akan irin wannan aikin ba wannan shine abin da ya faru amma kun ga Allah ya kira su masu imani abin da isa aka hada Allah ya hada su gaba ɗaya ce ya ayyuhal ladina amanu asalin maganar akan shi wannan hakim ne amma kun ga Allah ya kira su masu imani ko to lokacin da annabi ya tura Ali bin Abi Talib da wani sahabi yace ku je ku bi sawu dan mala'ika Jibril ya zo ya gaya masa ya ce maza wane ya tura wance da ainihin sako maza ku bi sawunta ku je ku karɓo sako kuma wallahi suka hau da wakai dandanan kafin ka ce mai sun same ta suka ce bayar Allah ina za ki je ta ce maka za ta je me za ki je yi Ali bin Abi Talib ya ce kin ga ba komai ne yake tafa da mu ba wane ne ya aike ki ki ba mu abin da ya aike ki kawai ta ce a ita ba abin da aka bata ita kawai za ta je ziyara kaza kaza ya ce kin ga wanda i turo mu baya ƙarya wanda i turo mu baya ƙarya ko ki ba mu sakon nan ko kuma mu miki tsaddir sai mun samu duk inda kika boye akan annabi wallahi sahabi zai iya maka komai wallahi ba kai ba ni ban irin san annabi da muke na shirme mutum wai yana san annabi yana cin amana yana san annabi yana hasada yana san annabi ya zama marowaci yana san annabi yana mugun kudiri wa dan uwansa musulmi yace wallahi baya ƙarya wanda ya turo mu yace manzon Allah ne ya turo mu tana jin haka ita daga kitsanta da sun caje dokin ta babu ta karkade jikinta kun gani shi ta ba wani abu yace sai kin fitar mana fa shine da ta ga za su yi mata fallasa tukuna shine sai ta sa a cikin gashin ta sai ta sa a cikin gashi ta kitse ta zaro ta ba su ku duba amana irin ta sahabbai wallahi ba wanda yace ya bude yace bari mu ga me ta ya rubuta wallahi haka suka dauka suka annabi ne ya bude da kansa ya karanta ya gani yace ina ina hadib yace ha ana ya rasulullah yace wai saka wannan aiki ya ce ya manzan Allah ya ce wallahi ka san dai ina son ka annabi ya shiru ya ce kuma ka san ina son Allah annabi ya shiru Umar da zuciya ya ce ya nabi Allah ya ce ban dama tunda takobai tahabbai suna tare da takoba ya ce ban dama in sare masa kai mai cin amana irin wannan bai kamata a bar shi ba annabi ya sun da kai ya daga kai ya kallaci Umar ya ce ya Umar baka san ya halarci badar bane ka manta faɗin Allah da yake kowa yayi abin da ya ga dama Allah ya yafe masa to Umar da biyayya sai ya zauna jiki lakwas kuma har ya bi ya ji ya yarda ba iri na irin ku da zamu zauna muna shakka ba wallahi yadda ya kubuta kenan ba dan haka ba da sare masa kai za a yi yace to karka sake irin wannan ya ce wallahi na yi ne saboda shauƙi na ‘ya'yana, ‘ya'yan fa kafirai ne, mushirkai ne, Allah ya sauwaƙe. Saboda haka, yana tunanin hakan za su abin nan. Fassari da Nabi sallallahu Alaihi wasallam al'alkitaba, mimman arsala kuma abu. Ai ma'ana bi ilamun lahi ta'ala don Allah ne ya faɗakar da shi. Shi ya sanya, fa mana Allahul mu'uminina an amali misali hadhal muwasalatu bil mawaddati bainal fariqaini dalilin wannan Allah ya kira mu'minai yace kar su sake irin wannan aiki misalin irin sadar da wannan irin zumunta da kauna tsakanin bangarori biyu wannan bangare kafiri wannan bangare ainihin mai mu'mini kuma a ce za a yi soyayya Allah yace babu ita ban yarda ba wallahi Allah yace ban yarda ba wa kad kafaru bima ja'akum abin nan bima ya ja'akum haka ne gurin nan wa kad kafaru bima ja'akum min al-haqi bayan sun kafirta da abin da kuka zo da shi na gaskiya ai ma'ana wa huwa dinul islam kenan wal qur'an yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum sun fitar da annabi sun fitar da ku daga cikin gidaddajin ku ya'ani min diyarikum bi tadayiqihim alaikum yadda suka kuntata muku an tu'minu ba dan komai ba ai ma'ana li ajali an abin nan an amantu kawai dan kun yi imani ne wato ma na kawo minhum illa an yu'minu ko ba a tuhumce su ba da akan wani abu ba wallahi sai dan kawai imanin su sun ce sun yi imani da Allah sai ce to fitar da ku da suka yi suka fitar da Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin gidaddajin ku ku duba Annabi sallallahu alaihi wasallam da ƴan uwansa da komai amma da gidansa da gidan ƴan uwan nasa irin su Abbas da sauransu ko da lokacin lokacin Abbas yana cikin abin nan yana cikin mushrikai amma wadda suka yi imani daga cikin ‘yan uwansa duka da a gidan annabi duka sayarwa aka yi kasancewar su ainihin abin nan banu hashin ba sai sasa hana ba daman wani hukunci ne na Allah bayan fitar da su da aka yi daga cikin maka dole aka dawo da su Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to ba a yi muku wannan ba fa sai don kun yi imani billahi da Allah ya'ani an tu'minu yani li imani kun billahi la li shay'in akar ba dan wani abu bane to wallahi kafiri yana kinka yana kina yana kinku ba dan komai ba saboda kalmar imani ko ba za su taba san ku ba wallahi matukar kuna kan wannan kalmar su suna kan waccan kalma ta kafirci an tu'minu billahi rabbikum dan kun yi imani ne da Allah ai ma'ana na atullahi ai allazi yastahiqu an tu'mina bihi kenan wannan da ya cancanci al'imani da he li kaunihi rabbukum wa khaliqikum dan shine ainihin mahalicinku wanda kuma ya rene ku da ni'imarsa in kuntum kharajtum jihada matukar kun kasance kun fita jihadi fi sabili dan neman yaddata wa bace ga umaradati da neman abin wato dan daukaka addini na da neman yaddata in ji Allah to jawabin sharadi shine fala tattakizuhum awliya'a kar ku rike su badadai kar ku rike su tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akafaytum wa ma a'lam yace su tusirruna ilaihim bil mawaddati suna ainihin me suna boye soyayya suna nuna musu su kuma suna bayyana musu kiyayya Allah yace ni kuma na sani abinda kuka boye da abinda kuke bayyanawa ni duka na sani inji Allah Allah yace wa man yafa'aluhu minkum duk wanda ya aikata irin wannan boye soyayya ya kashifu akabaril musulmi na ilaihi yana bude ya bayyana sirrin musulmi au bi ayyi amalin yusaiduhum ko da kowanne irin aiki ne da zai taimaki wayancan kafirai akan musulunci to faqad dalla sawa asabil Allah yace tabbas ya bata ma'ana ya bata daga kan tafarki wanda yake madaidaici ma'ana a kada a dariqa ya'ani dariqul huda kenan malam yace wa sawa'u fil asali shine alwasat shine matsakaici Allah tabaraka wata'ala ya gaya mana wallahi ba sa saurarawa a cikin duk wanda in furta kalmar imani face dan wani abu kawai na bayyane da za su nuna maka kauna da bakunan su amma zukatansu suna ki me yasa Allah yace wa akasaruhum fasikuna mafiya yawan su fasikai ne ba sa biyayya wa Allah Allah yace in yastafukum ma'ana in ya zaharu bikum matukar suka samu wani taimako a kanku to ya kuno da kuma a ada'a wallahi za su ainihin me za su zama abokan gaba ma'ana ya zaharu na al'adawata lakum za su bayyana muku adawar addini yanzu da Allah ku duba ku ga mutanenmu da suke zama a kudancin ƙasar nan ku duba irin arzikin da suke shigarwa don Allah idan sun ɗauki arziki sun kai nan a zahiri wa yake amfanuwa da wannan arzikin ba wa yadda aka kaiwa ba ne suna da shi ne su? ba su da shi ɗan guraren da suke da shi ake samun irin wannan ɗan arziki kamar ayaba ko lemo ko irin wasu abin nan haka da za a samu ɗan yankuna ne tsiraru wanda in an bar su da shi wallahi ba zai ishe su rayuwa ba haka nan ake ɗaukan abin a kai musu amma ko faɗa da aka yi na wani kuskure da ya faru ba laifin musulmi ba ne laifin kafiri ne amma aka zo kasuwarsu da suka baje kayan gwari aka yi kacce-kacce da shi kuma da aka zo ana bincike sai aka samu ba laifin ɗaya daga cikin bahaushe kaga in suna da ƙungiya dole gwamna zai biya su kamar yadda su kafiran suke su yi ƙungiya in wani abu ya faru sai a je gun gwamnati sai ta biya su ko kaga mutum ya tsufa ya tsufa a wannan guri yana cikin makiya shi kansa bai tsaya yayi addini me amfanin zama me amfanin wannan dukiyar dan Allah wani tsoho da na ganshi a karkashin gada a Marumbi gashin sa ya fari fat sai nake tambayar wani mai masauki na nace Alhaji yanzu wannan shi ma dan arewa ne sai dariya ce malam dan arewa ne ya ce kaga wannan ya nuna shi yake nuna mai ya ce kaga wannan ya nuna mai ya ce tun yana matashi iyayensa saboda ƙaunarsa da suke ba abin da ba su ba ya je shi ko sau ɗaya ya je su gaisa ya ce yanzu har an daina jin labarinsa watakila ma sun mutu iyaya to lokacin da da na gan shi kan zai wahala a ce iyayensa suna raye don ya tsofa shi ɗin amma ko a jikinsa kuma rigar jikinsa rigar jikinsa wallahi in an ce ka saye ta naira ɗari ba za ka saya ba me amfanin wannan rayuwa ka je ka zauna cikin tsiya cikin abokan gaba babu addini babu kuɗi babu jin daɗin rayuwa Allah ya sauwaye Allah ya ce to in suka samu taimako wallahi za su bayyana gaba a fili a gare ku kuma wa yabsudu ilaikum aydiyakum za su shimfiɗa hannayensu akan ku bil qatali wa darbi kamar yanzu wannan abin da nake faɗa muku da ya faru ai ba da jimawa ba ne masu ganin media sun ga irin wannan abin nan da aka kice-kice da kayan sana'arsu wa alsinatahum sannan bisu'i za su faɗa muku baƙaƙen maganganu su zage ku su ayyana su tozarta ku ma'ana asabi wa shatami kenan su zage su tozarta ku duka wannan ɗabi'a su ce Allah tabaraka wa ta'ala ai da man ya gaya mana cikin suratul nisa'i ko da yace la yuhibbu Allahu al-jahra bisu'i min al-qawli illa man zulim ko wa kana Allahu sami'an sai Allah yace alima Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana baya son mutumin da ke bayyana ainihin me baya son mutumin da ke bayyana mummunan aiki baya son mutumin da yake mai bayyana mummunan aiki baya kunyar Allah sai dai wannan da ya zalunci kansa Allah yana jin dukan irin abin da ake to irin wayannan mutane me amfanin ka je ka zauna a cikin su ai amfanin da ka dauki amfanin in har za ka je din ba za ka iya hakuri ba dauki amfanin ka je kana sayarwa ka dawo abin ka ka bar su ka da ka bar su da kasar su kawai Allah ya ce lan tanfa akun ko
لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير to kun ga a can Allah tabaraka wa ta'ala yace wa yabsudu ilaykum aydiyahum za su shimfida hannayensu gare ku ko akan ku da kisa da duka da zage-zage da harshen su kuma su ta gaya muku mummunar magana da aibanta addinin ku kai o dulau ta kafuruna har ma buri suke a ce da ku kafirta ku zama irinsu akwai wani abokinmu da ya je zauna cikin kafirai sai ya canja suna to kun san matasa da iskanci ne ya dame su ba addini ba ko sai ya sawa kansa suna irin na arna haka ya zauna a cikin sulami lafiya ba wani abu komai a yi da shi kawai sai daga baya da tsawon lokaci ya bar gurin tukun suka gane musulmi ne kun ga wannan canja sunan da i da sun gano musulmi ne wannan canja sunan ba zai amfane shi ba kuma za su shirya masa mugunta to amma da yake shashasha ne irinsu shikenan sai suka zauna lafiya har ya tafi ya bar gurin dalilin da yasa suka gane musulmi ne taro ne ya hada su a nan cikin wannan gari namu ya suka kai shiri kuma lokacin bayan ya dawo gida an fara samun shiriya ya suka gane musulmi ne suka yi ta mamaki kuma gurin da ije in suka samu dama in aka kashe mutum gasawa yake kawai a cinye shi kawai kaga bahaushe da taurin kansa idan kana shiga kasashen kudin nan za ka sha mamaki ka shiga cikin gun da ita alamar addini babu sai ka je ka samu bahaushe ko dai mutumin yankin sokoto ko katsina ko kuma ka samu mutumin maiduguri bahaushe dai ka same shi a irin wannan yanki ko jigawa ko jigawa shukuran jadda ko jigawa a cikin jeji fa cikin kafirai wanda cin mutane suke yi wai kuma yaje yana sana'a a gurin wani kani na yace mun wai sun je wani gari a Fatakwal wani kauye ne suka je wai suna yin fawa in ce kai ashe dan iska ne in ce to za su cinye ka wallahi a a ai gidan sarki muka sauka muka je muka ga masa gashi gashi gashi in ce sarkin shi an ga maka na kirki ne eh sarkin kafirai ne fa ai idan muka je muka sayo ainihin akuya muka bi mun aka yi ko taure ko waye aka bi aka yanka muka gasa tsire za mu fitar masa da nasu a kai shi shi kuma ya fito da matansa a zauna akan kujera yana shan giya yana cin nama duk wanda izo ya taba mu wasu da suka kuskure suka taba mu aka kamo su aka daure su aka rika cin uban su kaza kaza kaza in ce to wata ran ko za a ci uba in ce kaga yadda aka yi musu in ce to wallahi wata ran ko za a yi wa arna ina ruwansa ai ba kulle ne zaka iya yin abin kirkin ba ko kana kuskurewa rana ɗaya shikenan wallahi yace cin mutane suke in ce to wata ran za a gasa ku Allah yace lan tanfa'akum arhamukum wallahi kusancin ku ba zai taba amfanar ku ba wala auladukum ko ƴaƴayen ku da suka zama mushrikai ne Allah bai har yanzu kar mu manta yana gargadi ne a wanda suka yi imani suke nuna soyayya wa ‘ya'yansu mushirkai ko suke nuna soyayya ga ‘yan uwansu mushirkai. Lantan fa'a kuma arhamu, wala auladuku. Allah ta baraka wa ta'ala ya ce wannan ainihin kusancin naku da kuke kallo da su ba zai amfanar da ku a gun Allah ba, ‘ya'yanku ba za su iya amfanar da ku ba. Li ajalihim asirtun mawaddatun bayna abin nan bayna kuma bayna ku. Ɗam'an an ya hafa zukun fihim. wajen kwaɗayin kawai su kiyaye ainihin mai zurriyarku ko tsatsanku a da yake cikinsu to wallahi wannan ba zai amfanar da ku ba a falayin fa'una min al'azabi kuma yin hakan da kuka yi ba zai amfanar da ku daga azabar Allah ya hana Allah ya muku azaba ba lafil duniya wa lafil akhirati saboda haka karka yadda abin nan auna ta kasance tsakaninka da kafiri sai ta fatar baki kawai wannan dalilin aiki ko kasuwanci ko ko da sauransu ko gun aiki kamar yadda ne bayani baya kaɗan. Allah ya ce, Yau malƙiyamati, ranar alƙiyama, Allah ya ce ya fasilu bai na zai fatantance zai rarrabe tsakanin za a ware masu gaskiya, za a ware makaryata. Ma'ana, baina kuma baina ku. Fatakunu na ku muminai ku zamo fil jannati cikin aljanna. wa hum fi jumlatil kufari fin nari su kuma su zamo a cikin jumlar kafirai a wuta wallahu bima ta'maluna basir Allah game da duk irin abin da bayinsa suke aiwatarwa wallahi mai gani ne yana kallo ya kuma sani wallahu a'lamu ai ma'ana wallahu ai bi a'malikum shi Allah game da ayyukan ku ayyukan nasu ya ku mutane zu ilmin wa basir au zu ilmin wa basar wallahi ma abocin ilmi ne ma'abocin kuma gani ne la ya kafa alaihi shay'un ba abin da yake koyarwa Allah wa bi jami'iha muhit dukkan irin ayyuka na bayinsa da su bayin Allah yana kewaye da su da ilimin sa fattaqullaha fi anfusikum wa hadaru saboda ku kiyaye dokokin Allah a karan kanku ku fa kiyaye Allah da irin abin da ya faɗa yace zai muku Allah wallahi in yace zai kaza to zai yi sai Allah yake cewa me قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم نعم إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم نعم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء الله أكبر ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير to haka hukunci ne ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا Mm.
إنك أنت العزيز الحكيم Allahu akbar Allah ya ce hakika tabbas ya kasance a gare ku uswatun wato koyi ma'ana qudwatun hasanatu koyi mai kyau fi Ibrahima ya'ani bihi qawlan wa fi'lan ai kyakkyawan koyi ya tabbata ga duk mutumin da ya dauki tada ko dabi'a irin ta annabi Ibrahim ya zam yana koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallam domin dabi'ar annabi sallallahu alaihi wa sallam dabi'a ce irin ta annabi Ibrahim wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam yana gindin Ka'aba Ali bin Abi Talib ya zo sai je yana dan shashaba ɗaya daga cikin gumaka da ake ce masa Huban shikenan sai annabi ya kade hannunsa bai yi magana ba ha annabi ya ci gaba da yin sallah bayan ya idar da sallah sun tashi suna dan kewayawa sai Ali bin Abi Talib sai ya sake mai sai ya sake kai hannunsa ya sake taba ita wannan abin nan gunkiya din annabi ya sake buge hannunsa ya ce ba na ce karka sake tabawa ba kun ga na farko bai masa magana ba a yanzu nabi ne da isake annabi yana kallon to kamar misali bai fahimci hannun da yi masa na farko ba yanzu sannan ya fito ya ce ba na ce karka sake tabawa Ali bin Abi Talib ya ce daga nan yace ko kusan gunki ba sake zuwa na tsaya ba kaji masu kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam tun da ya fahimci hana shi aka yi ya ce wallahi ko kusan gunkin bai sake zuwa ya tsaya ba to amma kai ni ku haka muke don Allah mutum ya ce yana son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ha'inci ya yawa tattare da shi ya nuna ainihin ne ya nuna shi kuma wayayye ne a lokacin da yake aiki na dabbanci Allah ya ce ga kyakkyawan koyi tattare da ku cikin halayen annabi Ibrahim maganganunsa da aikinsa wallazina ma'ahu da wa'annan da suke tare da shi minal mu'minina wa'anda suke mu'mine iz qalu lokacin da suke cewa li qaumihim ga mutanansu inna bara'u min mufa ma'ana mun barranta da ku da irin wannan aiki da kuke na bautar gumaka wamin mata abu dole min dolillahi da abin da kuke bautawa koma bayan Allah kafarna bikum mun kafirta da ku ma'ana an karana kun muna kin wannan aikin da kuke shi ne kafarna din muna kin wannan aiki da kuke to ba ma son sa sannan matukar ba ku daina ba wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha wa abada wannan shine abin da ya kamata mutum na gaske musulmi na gaske suka ce tsakaninmu da ku yanzu sai kiyayya ma'ana sai gaba da ƙiyayya kuma ta har abada abinda zai sa mu yanke wannan hatta tu'minu billahi wahda har sai kun yi imani da Allah shi kadai wallahi sai kun yi imani da Allah shi kadai sai dai kawai abinda zai rage na mu'amala tsakanin mu da ku illa qaula ibrahim li abi sai maganar annabi ibrahim da i faɗa da babansa ma'ana la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min allahi min shay'in wallahi zan roƙa maka gafarar Allah amma fa ban mallaki komai a ga wajen ubangiji na ba balle ya zama ina da tabbacin abin da zan roƙa zaka samu shi yasa yace wa ma amliku laka min Allah min shay'in ma'ana ba shi da yaqinin tunda babansa ya san ba kan gaskiya yake ba domin ya san in akan gaskiya yake in ya roƙi Allah kuma yana da yaqinin Allah zai masa ko to amma yanzu tunda shi ba akan gaskiya yake ba to ta ya zai samu tabbacin Allah zai masa saboda haka yasa ya ce wa ma amliku laka min Allah min shay'in ni ban mallaka maka komai daga wajen Allah ma'ana ba ni da iko ko tasiri game da ubangiji na akan wannan ɗabi'ar taka illa kawai na roƙa maka Allah da baki na in ya so shi mai yafewa ne in ya so zai shiryar da kai saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana annabi Ibrahim wannan hali ko ɗabi'a irin tasa ita ce a barkoyi saboda haka ai annahu la yamliku lahu ghayra al-istighfara annabi ibrahim bashi da iko face neman istighfari wa in kana min haythu zahiruhu mimma abinna yasta'si fihi duk da gashi a zahiri a fili yana nuna damuwa ga halin da babansa yake ciki ah to kai kana mutumin kirki ka so a ce ka san irin matsayi da Allah ya maka yanzu misali annabi ibrahim kamar yadda Allah ya buɗe wa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam malakutus samawat wallahi haka kafin annabi aka buɗe wa annabi Ibrahim malakutus samawat shi yasa sai ya zan baya tsoron kowa ai na faɗa mana wani karatu ko lokacin da aka zo za a jefa shi a wuta ba mala'ika jibril ya zo ya safa fuki ya tare shi ba ya kallaci mala'ika jibril ya murmushi ya ce waye turo ka ka taimake ni shi kuma mala'ika jibril ya yi haka yaga za a cutar da bawan Allah ne kuma annabin Allah manzan Allah ya ce Allah ne turo ka ya ce a ya ce naga za su cutar da kai ne ya ce to banne mai addinin yana kallo na zai tare ni da Allah ya za ka kwatanta irin wannan imani ya ce banne mai addinin yana kallo na zai tare ni kuma bai tare shi ba kafin ya ce Allah ya ce kullana rukuni bardan wa salaman ala ibrahim sanyin ma da aka ce ta sai aka ce ta yi na aminci ba kacce sanyin da za ta cutar da shi amma abin mamaki ana jefa shi fa wuta ta cinye igiyar kuma ba tare da wutar ta kona shi ba to do wannan soyayyar tasa ga Allah ya sa baya tsoron wa'ancan kafire a lokacin shi kadai ne dan baya tare da annabi Isma'il saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ce قل فمن يملك لكم من الله شيئا kace waye mallaki wani abu gare ku daga Allah ai babu wani wanda ya mallaki wani abu wastaghfaruhu lahu qabla an yatabayyana lahu annahu aduwwullahi ko istighfari da annabi Ibrahim yace zai yi wallahi yayi ne kafin ya bayyana cewa babansa makiyin Allah ne falamma tabayyana lahu yayin da ya bayyana gare shi annahu aduwwullahi tabarra'a minhu ko sai ya barranta ya kyale shi kawai Allah tabaraka wa ta'ala ai ya gaya mana cikin ainihin wato suratul bara'a to shine Allah yake cewa rabbana alayka tawakkalna ya Allah gare ka muke dogara wa ilayka anabna makomar mu zuwa gare ka take ya Allah ma'ana gare ka muke mai da dukkan al'amara wa ilaykal masir makoma zuwa gare ka take Allah tabaraka wa ta'ala sai sake cewa har yanzu ne rabbana ko ka karanta ta yace rabbana la taj'alna fitnatan ya Allah karka sanya mu wato fitina lillazina kafaru ma'ana la tuzhiruhum alaina shine ma'anarsa ya Allah karka sanya ku tana din ma'ana karka ainihin taimaki kafirai akan mu fayazunnuna annahum alal haqqi wato daga lokacin da kafiri zai ci nasara akan ka yanzu gobe ya ci nasara akan ka to zai kaddara cewa akan gaskiya yake ba zai taba tunanin shari'a ba ai kun ga lokacin da annabin Allah ya aƙoba matarsa za ta haihu wato za ta haifi ainihin wato annabi Yusuf kun ga ta samu kanta cikin larura ta ainihin wato jinkirin naƙuda a nan abin da yake so mu fahimta idan kafiri ya faɗi abu kuma mutane ya bayyana a gurin bayan ba Allah suka sani ba ko ba Allah suka yi imani da shi ba to shikenan za su sake samun ƙarfin gwiwa akan kafirci ya zauna yake addu'a yake ya Allah kaga halin da wance take ciki Allah idan wayannan bayi naka suka ci nasara a kaina Allah ya ce to ba ba fa me yi maka bauta ga baki ɗaya duk kafircewa za su za su koma kan addininsa na ƙarya a kan addininsu na ƙarya Allah ya amsa masa addu'arsa ya sauke ta lafiya ta haife annabi Yusuf wannan rahila kun ga haka haihuwar ɗan uwansa Binyamin ta ma haka ta yi shi akan larura ta haife shi kuma ƙarshe tana haihuwarsa ta mutu kuma to amma ta haife waccan bokanya da take ƙoƙarin ta kashe ita mahaifiyar annabi Yusuf, kun ga ƙarshe ita ce ta mutu ko? Daga nan al'umma sai suka yi imani suka ce lallai Allahn annabi ya akoba shi ne Allah na haƙiƙa. Daga nan duk sai suka bar gidan bauta na kafirci suka koma ƙarƙashin annabin Allah ya akoba. To shi yasa a nan malam akan wannan aya da ice rabbana la taj'alna fitnatan lil abina lil ladzina kafaru ya Allah kada ka sanya mu wato kada ka jarrabe mu kada ka sanya fitina a gare mu ga waɗannan da suka kafirta ma'ana la tuzhiruhum alaina Allah karka taimake su akan mu fa yazunnuna za su zaci annakum alal haqqi fa yafatatinu sai su jarraba da wannan ya Allah tazahaba uquluhum bina hankalinsu sai ya tafi ga barin mu abinda muke kiransu akai wa gafir lana ya Allah ka gafarta mana rabbana ya ubangijinmu innaka antal azizu ya Allah kai mabuwayi ne alhakimu kuma kai gwani ne ya Allah fi mulkika cikin mulkinka wa sun'ika da aikinka ya Allah sai Allah ya ce laqad kana لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر Mm.
ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala yace laqad kana lakum har yanzu fihim uswatun kyakkyawan koyi ya tabbata gare ku liman kana ga duka wanda ya kasance fa yarjullaha wal yawmal akhir wanda yake kaunar haduwa da Allah lami lafiya ya samu kiyamarsa ta yi kyau ai ma'ana ya kafuhuma yana jin tsoron ainihin mai Allah yana jin tsoron lahirarsa aw yadhunna sawaba wal iqab ko kuma yana zaton lallai fa a lahira in an koma zuwa ga Allah akwai samun lada abin godiya akwai kuma ukuba ga duk wanda ya kafirta to kyakkyawan koyi ya tabbata gare ku ga hali irin na annabi Ibrahim da waɗanda suka yi imani tare da shi saboda haka wa man ya tawalla wanda duk ya juya baya an ta'assi bi Ibrahima ga irin waccan ɗabi'a ta annabi Ibrahim da iya damuwa kawai ya nuna ta harshe da har cikin zuciyarsa yana ƙaunar uban da tunanin zai karɓi addini amma da bai karɓa ba sai ya ƙi shi ma'ana da ya bayyana a matsayin kafiri shikenan sai ya kyale shi wa ummatahu da al'ummarsa bi an walil kuffara saboda sun jibinci kafirai da kafircinsu to fa inna allaha huwal gani matukar kun juya baya ga barin irin abin da annabi ibrahim yayi to ku sani allah ya wadata ga barin dukkan ayyukan bayi ya barranta daga dukkan halittarsa domin shi alhamidu abin godewa ne li ahli da'atihi ga masu yi masa biyayya sun mabashar Allahul mu'minina sai Allah yake bishara ga waɗanda suke mumine bi annal adawata bainahum wa bainal kuffari mu'aqqatatu wallahi kiyayya a tsakanin su da tsakanin kafirai wata abar lokaci wato abar kayyadewa ce wato wani lokaci ne kayyadadde Allah ya ce asallahu har yanzu عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة Mm.
والله قدير والله غفور رحيم Allah mai girma da ɗaukaka sai yake gaya mana, ita akan wannan aya, ya ce ku sani a sallahu, ya kusanta Allah an yaja ala ya sanya baina kuma bainan lazina, tsakaninku da waɗannan da suke adaitun minhum kuke gaba da su, min kuffari makkata daga kafirai na maka a wancan lokaci kenan. Da'atun lillahi ta'ala don biyayya wa Allah kuke wannan kiyayya ɗin, to ya kusanta Allah ya tabaraka wa ta'ala ya sanya mawaddatan bainakum Allah ya kusa ya sanya me ya sanya kauna a tsakaninku bi an yahdiyahum lil iman ya shiryar da su ga imani fa yasiru lakum awliya sai su zama badadanku kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana a cikin wata sura da yake cewa wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu ko lil ladina amanu alladhina qalu inna nasara ko ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون Allah yake cewa zaka samu wallahi mafiya kusancin soyayya ga masu imani sai wayannan da suka ce su nasarawa ne in ka lura zaka ga ko da wani karatu na taɓa faɗa mana zaka ga akwai fahimta tsakanin musulmi da jama'ar kiristoci kafin yahudawa nan su shiga tsakani su gurɓata alaƙa za ga akwai kusan kyakkyawar alaka amma abin mamaki mutane ba sa la'akari da irin wannan alaka din amma yahudawa da tafiya ta tafiya suka shiga yar wannan alakar suka babbata suka rikita ta wanda har yanzu a wani guri zaka samu wani abu zaka ga wayancan kiristocin in musulmi suna wani abu za su je su dan tattare zaka ga suna irin wannan saboda fahimta a tsakaninsu. Wani fasto ya taɓa samun wani daga cikin ɗaya daga cikin abokaina wani malami ne da yake zaune a Abuja. Ya gan shi ya ce, abokina zo ina da magana da kai. Kun san me ya faɗa masa da Allah? wato ina son fito mana da maganar Allah ne ana wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu ladina qalu inna nasara sai yace muna da kyakkyawar fahimta tsakanin mu da ku yace mutanen da ba sa addinin ku ba sa addinin mu su ne suke da ainihin me su ne suke da matsala yace kai ina jin irin karatuttukanka ina jin irin yadda kake bayanai akan irin annabawa da suka gabata irin su annabi Adam irin su annabi Ibrahim irin su Musa irin su Isa da sauransu sai naga alaka tsakanin mu alaka ce mai kyau sai naji ina son ka don Allah Allah yayi gaskiya saboda haka fahimtar wannan ba Yahude da ya gano haka shi ya shiga tsakani shi kuma kirista tun da ya ɗauki san rai don bautar da suke yanzu san rai ne ya ajiye gaskiya shi ne alkur'ani tun da a cikin littafinsu an gaya musu annabi muhammad ya zo da sigar muhammadin ya zo da sigar ahmadu ko amma sai suka ƙi suka ɗauki san zuciya saboda haka wa'yancan ki suka ci nasara a kansu allah ya sauwaye to allah ya ce ya kusanta ya sanya ƙauna tsakaninku me ya sanya yin haka a wajen allah abu ne mai sauƙi me yasa Allah ya ce wallahu qadiru wallahu ghafurur rahim Allah mai ainihin abin nan ne muna da sauran ko lokacin nan muna da sauran aya biyu mala لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين الله أكبر إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا Mm.
وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم نعم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون Allah mai girma da ɗaukaka ya ce la yanhakum Allahu anil ladina ai Allah bai hana ku ba ga waɗannan eh, anil ladina lam yuqatilukum wayannan da basu yaƙe ku wa minal kufari basu yaƙe ku fi dini cikin addinin ku ba walam yukrijukum kuma basu fitar da ku min diyarikum daga cikin gidaddajin ku ba an tabarruhum ma'ana ku kyautata musu an tabarruhum ku kyautata musu wa tuqsidu ilaihim ku musu ainihin abin da akan ce adalci ko kuma kyauta irin ta daɗa rai ko kyauta irin ta zumunci shine ma'ana shine tusilu ilaihim bi i'da'i sai su dan eh, ai ma'ana juz'an min amwalikum ala jihati silatir rahim babu laifi wannan matsala ta faru ne ga ɗaya daga cikin wato matan annabi wato ummuna Aisha akwai wata babaninta da ta zo Madina kuma za ta tafi tana buƙatar ta taimaka ta ɗan bata wani abu to amma wanda yi imani da Allah yayi imani da manzon Allah bare kuma ita wannan mata ce ta manzon Allah tace ya nabi Allah wance ta zo kuma tana da ɗan sha'awar a ɗauki wani abu a bata ita kuma gashi ta kafira ce sai na ga ba zan iya ba sai na tambaye ka in kayi izini in bata kawai sai aya ce ta sauka la yanhakumullahu anil ladina kenan idan wa'ancan kafirai ne amma ba su hana ku ba ma'ana ba su hana ku bin Allah ba ba su yaƙe ku ba ba su fitar da ku daga gidaddajin ku ba to Allah bai hana ku musu adalci ba wato anan Allah tabaraka wa ta'ala kai tsaye sai ya bada dama ta kyautata mata sai ya ce wa tuqsidu ilaihim ku musu ku kyautata musu ku ba su kyauta irin ta sadar da zumunci shine ma'ana tusilu ilaihim bi i'ta'ihim laysa dan ma'ana juz'an min amwalikum wani yanki na dukiyarku ala jihati silatul rahimi bisa fuska ta sadar da zumunta Allah ya ce ku musu haka don ummuna Aisha tana kallon saboda kishin musulunci da san Annabi bai kamata ta dauki kanta ta bai kafiri ba to amma da Allah ya bada doka shikenan take Allah tabaraka wa ta'ala Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata babu ne inna Allaha yuhibbul muqsitina Allah yana son masu adalci inna ma yanhaqumullahu abin sani kun ga sai aka kawo shi da ada ta hasa abin sani kawai ba kace nace Allah yana hana ku ne anil ladina qatalukum wa'annan da suka yake ku fiddini a cikin addinin ku suka nemi su hana ku addinin Allah wa akrajukum suka fitar da ku min diyarikum daga gidajenku wa zaharu ma'ana awanu ala ikrajikum suka taimaka bisa fitar da ku daga cikin gidajenku an tawallahu to Allah ya hana ku jibince su Allah ya hana ku jibince su ma'ana an tattake zuhum awliya akar ku rike su wa man yatawallahu abinda yatawallahum wanda duk ya jibince su fa ulaika humuz zalimuna Allah ya ce to wayannan azzalimai ne ma'ana wanda suka zalunci kayuwansu ne ai ma'ana zalimu sun yi zalunci li annahum ja'alul ihsana fi ghairi mawdi'ihi sun sanya kyautatawa ba gurbin da ya kamata a sa ita kyautatawar ba haisu tawallul kufara yadda suka jibinci kafirai allazina qataluhum wadda suka ainihin yake su kamar yadda Allah madaukaki ya gaya mana la tattakizu bi danatan min dunikum la yadunakum kabala waddu abina waddu ma anantum haddu zuwa karshe ko eh lokaci ya riga ya tafi ne ayar kuma tana da tsayi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa man ya tawallahum wanda duk ya jibince su ma'ana ya rike su a matsayin badaɗai to fa ula'ika hum zalimuna wallahi sun zama azzalimai yadda suka ɗauki ainihin kyautatawa suka ajiye gurbin da yake ba nasa bane suka jibinci kafirai wanda suka yaƙe su ko kuma suka taimake su ma'ana au awanu gairihim ko suka taimaki wasunsu ala ikrajihim bisa fitar da ku mu'minai min buyutihim daga gidajen su saboda haka wannan shine wanda izalici Allah kai mana muwafaka Allah ka tsare mana imanin mu kenan wannan sura tana nuna mana matukar mutum ya kafirta da addinin Allah to babu wani dalili da zai sanya ka hada alaka da shi sai dai kawai abu kamar haka yanayin aiki ya hada kugu daya ko kasuwanci ya haɗa ku ɗaya ko kuma tafiya ta haɗa ku to wannan ko uzuri ne da ba guri ne na tabbata ba wannan wallahu ta'ala alamu ko bayani na
أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته akwai bayani da ya shafi asusun marayu na haka akwai bawan Allah da ya wato Bashir Ahmad ya ba da naira ɗari biyar Allah ya saka masa da alkhairi akwai kuma a asusu wato akwati kenan an samu naira dubu biyar da ɗari bakwai da hamsin wanda zuwa yau jimillar abin da ake da shi shine naira dubu ɗari biyu da hamsin da uku da naira ɗari da hamsin.
Allah ya Allah ya saka wa kowa da alkhairi.
Amin.
Ga akawun namba kamar haka 3074 12 72 79 wato uku sifili bakwai hudu ɗaya biyu bakwai biyu bakwai tara first bank da kuma wallahi jibril Allah ya saba da alheri.
amin Ah, to muna addu'a ta fatan alkhairi kullum dai muna maimaitawa Allah muna roƙonka duk wanda suke tallafawa Allah ka saka musu da alkhairi wanda suke son su yi ba su da hali Allah ka taimake su su samu dama su yi in baka ba su dama sun yi ba ya Allah ka ba su ladan niyyarsu Allah muna roƙonka matasanmu ya Allah ka tausaya musu ka ba su sana'o'i na yi ya Allah ka tabbatar da hankalinsu akan shirya ya Allah Allah muna roƙonka ya Allah karka tabar mana da su Allah ka shiryar mana da su Allah ka shiryar mana da su wannan gari namu Allah ka zaunar mana da shi lafiya ka ƙara mana zaman lafiya jihar mu Allah ka albarkace ta ka ƙara mata zaman lafiya sharrin da ake nema a kullo mata da shi ko aka fara kullo da shi Allah kana da iko kai ya Allah ka magance mana shi wannan ƙasa ta mu Allah ka zaunar da ita lafiya wanda suke nufin sharrin lalacewarta ko kuma ainihin watsewar arzikinta Allah in dan masu shiriya ne Allah muna roƙonka ya Allah ka shiryar da su Allah in ba masu shiriya bane ya gabata cikin ilimin ka ya Allah ka isar mana da sharrin su Allah mun kai koke zuwa gare ka ba mu da karfi ba mu da dabara sai gare ka ya Allah Allah ka isar mana sharrin su wayannan shugabanni da suke kan jagoranci yanzu suke yi Allah idan ba su da shiriya ba za su kyautata aiki ba ya Allah kai mana canji da mafi alkhairi a kansu Allah ka canja mana mafi alkhairi ya Allah Allah ka canja mana mafi alkhairi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa raham Muhammadan wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin